من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى da ya kamo irin wannan yammaci na wannan rana mai albarka yau muna ranar laraba uku ga watan ramadan hijira annabi alaihi salatu wassalam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wacce ta yi daidai da goma sha uku ga watan march wata na uku kenan a miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu tashi cikin wannan babbar mu'jiza ta sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama mu'jizar da take da munasaba da wannan wata na Ramadan shine wannan littafi babban littafi gagarau alqur'ani zamu tashi kan sura ta 65 ita ce suratul talaq surar da take magana akan saki Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ai ita suratul talaqi sura ce suratun nisa'i amma a sugura akwai suratun nisa'i doguwa wadda ta fi shahara da suratun nisa'i amma ita ma abin da suratun talaki ta tattaro magana ce ta haƙƙin mata ta haƙƙin aure wannan babbar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama manzo Allah ya fito da girman annabi wato in zai yi magana da halitta shi kan manzo Allah yake gani annabi kurin yake magana da shi idan yayi magana da manzon Allah to yayi magana da al'ummar manzon Allah wannan sura tana da aya goma sha biyu kuma madaniya ce koko tana da aya goma sha uku bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya girmama manzon Allah da ya kunni da'iyya inna khatamal anbiya'i faƙa arsalan biyayi haƙiƙa cikamakin annabawa ya fifici manzanni da yaƙun nida'i yaƙun ta girmamawa wato Allah yana gaya manzo Allah ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal muddathir haka dai zaka ji Allah yana girmama manzon Allah babu ya Muhammadu gaba ɗaya a cikin alkur'ani tun daga alhamdulillah zuwa min aljinnati wan nasi babu inda Allah ya ce ya Muhammadu amma zaka ji ya Dawudu ya Ibrahimu ya Nuhu ya Musa da sauran haka tare ku da girman annabawa kowane annabi mai daraja ne mai kima ne a gurinsa amma wa ma kabna abdullahi inda tawaif bai kai dan abdullahi ba Allah ya kira manzo Allah ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza tallaqatumun nisaa kaga shi kada yake kira amma kai jami'a kace idza tallaqatumun nisaa idan za ku saki mata nan an kawo da shiga ta fi'ili madi amma ana nufi fi'ili ne mustaqbali gaya wa al'ummarka idan za su saki mata maganar mas'ala ta saki dinnan wadda ta kasu daban-daban da yanda saki yake na sunna da saki bid'i tun daga sakin da zai zama wato ba'ini ko kuma saki wanda yake raja'i ko saki batti duka akwai matakai a kansu to a cikin wannan sura za a ji abin da take magana shawul islam ya ce kiran nan Allah ya kira ne ga manzon Allah amma ba ana nufi ne ga ainihin waɗanda suke al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kenan ko kuwa wannan ta sauka ne a lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi karan kansa domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya saki sayyida hafsa a cikin rayuwarsa yar sayyidina umaru wannan abin sai tsanani ga sayyidina umaru sai ya zama sayyidina umaru yana cewa kai kyona na shiga uku mutanen alul khadaf sun shiga damuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga alheri a cikin su ai da bai saki yar cikin su ba kuwa da annabi ya ga alheri a cikinsu ai da bai ainihin saki zuri'arsu ba to wannan abu ya damu sayyidina umar kaman yanda imam al-qurtubi ya cirata a cikin jami yake cewa wato fadin sayyidina umar din nan da sayyidina umar yake cewa da manzo Allah ya saki sayyida Hausa da a ce akwai alhairi a cikin adal fatabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sake ki ba ke Hausa wannan yana cikin tafsirul qurtubi juz'i na goma sha takwas shafi na ɗari da tamanin da bakwai ya zo ga imam suyuɗi a cikin isaba wanda ainihin musa ɗan aliyu ya gani daga babansa cewa daga babansa ukubatu ɗan amir yake cewa tsallaka rasulullahi sallallahu alaihi sallama hafsa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya saki sayyida hafsa ya sayyidina umar fabalaga zalika umara wannan abu sai sayyidina umar ya samu labari sayyidina umar sai ya durkusa ya dinga watsawa kansa ƙasa yana cewa Allah ma bai kula da Umar ba da ƴarsa ma bayan wato wani lokaci ko sai mala'ika Jibrilu ya sauka washe gari ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da manzon Allah inna Allah ya amuruka Allah tabaraka wa ta'ala yana umartarka an turaji'a Hafsa kame yadda Hafsa wadda ka saka rahmatan li Umara saboda a tausaya wa sayyidina Umar cikin halin da ya shiga sakin nan da kai mata kaman babu alheri ne a cikin zuri'arsa to Allah tabaraka wa ta'ala ya turo a mayar da sayyida Hafsa za mu samu akwalai na hadisai waɗanda suke magana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ma a wannan kauli na biko da yayi yace da manzon Allah ya mai da Hamza cewa ita mai yawan qiyamul laili ce nan falala qiyamul laili ta fito ga mazaje musamman ga matayi kuma tana yawan yin azumin nafila Allah yace a mai da sai da Hamza saboda mai yawan sallar dare ce kuma mai yawan azumin nafila ce sai aka mayar da ita wannan yana cikin al-isaba a cikin bayani dangane da ita wannan ummul mu'minina sai da hafsa ya sayar na umar ɗan khattabi shugaban ainihin muminai hadisi mai lamba dubu sha ɗaya da arba'in da takwas shi ne wannan sura ta magana talaki da za ta magana wa kana rasulu sallallahu alaihi sallama idza ja'ahu jibrilu shi manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kasance idan mala'ika jibrilu ya zo gurinsa yub'idu anan nisa'i manzo Allah yana nesa da matayensa duk lokacin da mala'ika Jibril zai zo gurin manzon Allah to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nesa da ainihin matayensa ma'ana Jibril baya zo manzo Allah lokacin da Annabi yake tare da mata wato kowace mace ba ta kusa da manzon Allah in ba sai da Aisha ba ita sai da Aisha kam mala'ika Jibril yana zuwa gurin manzon Allah koda suna tare da sai da Aisha saboda matsayinta kad takunu ma'ahu fi lahafil so da yawa tana kasancewa ma tare da shi a cikin shimfiɗa ɗaya a cikin mayafi ɗaya kuma mala'ika Jibril ya sauka gurin manzon Allah shine wayanzulu alaihi Jibril fa kanat mimman yara Jibrila sai da Aisha Allah ƙara yadda a gare ta ta kasance daga wanda Allah ya yi wa hijabi suke ganin mala'ika jibrilu a fili domin ya halatta a ga mala'ika ganin mala'ika a fili halal ne ya zo a siga ta halittar Allah ba a siga ta mala'ikun ba wannan magana cewa sai da aisha a mai ɗaki ga sayyidina rasulullah tana ganin mala'ika imam al-hakim ya fitar da hadisi a cikin mustadrak daga masruku yake cewa sai da aisha ta gaya masa cewa shine qalat li aisha sai da aisha ta ce min laqad ra'aytu jibril alayhi salatu wassalam ni dinnan na taba ganin mala'ika jibrilu amincin Allah ya tabbata a gare shi waqifan fi wujrati hazi ya zo ya tsaya a cikin ɗakin nan nawa inji sai da Aisha wannan magana sai da Aisha ce cewa ta ce ta ga malaika Jibril ya zo ya tsaya a cikin ɗakin ta wa rasulullahi yunaji annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya yana tattaunawa da shi malaika Jibril falamma da hala lokacin da manzon Allah ya dawo guri na qultu ni sai nace da manzon Allah inji sai da Aisha ya rasulullahi man hadha ya rasulullahi wannan wanda kuke tattaunawa da shi dinnan wai waye naga kun dade kuna tattaunawa da wani mutum wane ne wannan kala sai manzon Allah ya ce biman shabbatihi wanda ke gani dinnan da waye kama a cikin mutanen da kika sani a rayuwarki da wani mutum ya kama a cikin larabawa ultu sai da aisha su ce bidihiyatul kalbi yayi kama da wani balarabe wanda yake ransa dihiyatul kalbi kala sai manzon Allah ce la qaddara aiti khairan to lalle kin ga alkhairi mai yawa zaka jibrilu alayhi salam wanda ke ga muna tattauna da shi dinnan ai malaika jibrilu ne malaika jibrilu ne fa ma labis illa yasiran annabi sallallahu alaihi wasallama bai jira ba sai dan wani lokaci hatta kala har sai manzo Allah ya ce ya Aisha ya ke Aisha haza jibril yukuri wa alaikin salama yanzu ma ga jibril nan ya zo ya ce in gaida ki ya ce a gaida ki yana gaisuwa irin yanda yake isar da gaisuwa gurin matan manya ba kenan eh a ce ana gaida hajiya wanke ko wanke ko waye jibril ne yake gaida sai da Aisha Ƙalin sai sai da Aisha ta ce, Ultu, sai na ce, wa alaihi salam, ni ma ka ce na gaida shi, jazahullahu min da filin hairan, mai shigowa gidan nan namu, Allah shaka masa da alhairi. Imam al-Hakim ya fitar da wani hadisi a cikin musu zarak naza a cikin kitabin ma'arifatin sahaba, maganan nan ta ganin da sai da Aisha ta yi mala'ika Jibrilu da kuma sallamar da ya mata da amsawar da ta yi, hadisi mai lamba 6777 kuma haka al'amarin yake ganin mala'ika ya halatta waɗanda ma suka rayu a cikin al'ummatai kafin zuwan manzan Allah suna ganin mala'ika akwai hadisi mashahurin hadisin nan na labarin mai kora da kuturu da zabiya idan ba a manta ba wanda mala'ika ya zo musu a sigar mutum har ya tambaye su me yake damunsu kowanne daga cikinsu ya faɗi matsalar da take damunsa zabiya ya faɗi matsalar da take damunsa ta cuta wadda rana take damunsa mutane suna ƙarƙaminsa shi ma kuturu ya faɗi matsalarsa shi ma makawa ya faɗi matsalarsa kuma dukkan su suka warke har ma kowannensu mala'ikan ya tambaye shi fa mala'ikan asigan mutum irin dukiyar da shi wannan mai larura yake so bayan ya warke ɗaya ya ce raƙuma yake so ɗaya ya ce shanu yake so ɗaya ya ce tumakai yake so daga ƙarshe dai mala'ikan ya dawo a sigar talaka wanda mai neman taimako ne da ya tambayi zabiya ya hana shi ya ce ai gado ya yi kabiran an kabirin idan ba a manta ba sannan ya tambayi kuturu shi ma ce ba zai bayar ba dukiyarsa ce ta iyaye da kakanni kuma kowannen su wani mala'ika yana cewa in ƙarya kake ka koma yanda kake da ya amsa sai dukiyar ta bace kuma ya koma yanda yake a ƙarshe dai ya je gurin makaho mai tumaki makaho ya faɗi gaskiyar cewa gaskiya da shi makaho ne kuma ya gamu da wani ya masa addu'a kuma Allah ya ba shi waɗannan dukiyoyi saboda haka wannan matafiyi ya kama tare da cewa wannan mutum na biyun shine na farkon mala'ika ne sai shi mala'ikan yake cewa a'a kai ka ci jarrabawa yan uwanku guda biyu sun yi butulci sun yi ƙarya kai ka ci jarrabawa kama tumakanka kaga a zamanin bani Isra'ila manzo Allah ya faɗi wannan cewa ana ganin mala'ika kuma su kansu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin mala'ika daga cikin su sai dai galibi waɗanda duk suka ga mala'ika jibril din a sigan mutum din ma mafi yawancin su saboda ƙarfin ganin nan na mala'ika wasu su ba su gama ƙarshen rayuwarsu da idanuwa ba wanda ya gama la'ika garau ya rayu garau ya gama garau shine manzon Allah amma ne jerucin sahabbai da matayensu da mazajensu wanda suka ga mala'ika jibrilu a fasigar mutum fa suke ganin sa ba ba a sigar mala'ika ba in a sigar mala'ika ne ai take ba za a rayu ba ba za a rayu ba to saboda haka sahabbai sun ga mala'ika Allah ya saka wa Imam Suyuti ya yi littafi mai suna Tanwirul Halak fi jawazi ru'yatin nabi wal malak sunan littafin tanwirul halak haskaka duhu dindin a cikin halaccin iya ganin mala'ika da kuma ganin annabi a fili a to shi dai mala'ika jibrilu ai ga hadisi nan tun daga hadisi na biyu a cikin arba'un hadisi zaka tabbatar sahabbai suna ganin mala'ika tunda mala'ika sayyidina umar ya ce bayna ma nanu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin irqala alaina rajulun wani mutum sai gashi ya kullo mana wannan rajulun din bayan duk ya tambayi abin da zai tambaya na islamu na imanu na ihsanu na sa'a na al'amarin sa'a daga ƙarshe sai ya tashi ya tafi mai manzo Allah ya ce ya Umar atadari man sa'ilu ya Umar ka san wanda yazo ya tambayar nan qultu Allah wa rasuluhu a'lam nace Allah da manzansa ne suka sani mai manzo Allah ya ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum kaga suna ganin mala'iku kenan to da sai da Aisha tana daga cikin wacce Allah ya lamince mata tana ganin mala'ika wanda shi wannan mala'ika Jibril kenan a yake cewa Shaykhul Islam yace babu sahaba sashin sahabbai waɗanda suke ganin mala'ika Jibrilu Allah ya keɓance wasu amma galibin waɗanda suka ga mala'ika jibrilu a zamanin rayuwar manzon Allah dukkansu a ƙarshen rayuwarsu ba su bar duniya da idanuwansu ba galiban har sai da Aisha din a ƙarshen rayuwarta ta daina gani eh saboda ƙarfin mala'ika kenan fi akhir umriha li'annaha ra'at jibrila domin ta ga mala'ika jibrilu ita sai da Aisha shi ma Abdullahi ɗan Abbas ya ga mala'ika, akwai wasu ɗaiɗai kuma daga cikin sabon manzan Allah sun ga mala'ika, mun yi bayani ka sa sayid na Umaru a ciki, ka sa sayid na Umaru a ciki, an gane a yi, kuma da sahabban da yake suna zaunan, shi mala'ikan ya zo da fararen kaya da baƙin gashi ba alamar ya sha wahala, kuma gashi ba ɗan Madina ba ne ba, san shi ba. To, kaga wannan kenan. Faja a Jibrilu, wata rana mala'ika jibrilu ya zo faƙalan lahu aishatu sai sai da aisha take ya jibrilu bayan manzo Allah ya saki sai da hafsa kenan tunda maganar saki ake suratul talaqi kenan ai surar saki ce to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki sai da hafsa yar sayyidina umar to ita sai da aisha da jibrilu ya zo ta ganshi sai take ya jibrilu kai jibrilu ina da magana sai jibril ya ce ne magana ki tace ka gaya wa Allah ka gaya wa Allah ya umarci annabi Muhammadu ya dawo da sayyida Hafsa kaga nan kishin ba irin yanda aka dauka bane in kishi ne irin namu na matan yanzu a babban gida ana kallon kallo har aka saki wance ai ba za ta ce a dare ta ba kaga kenan na islama suka yi ba na maguzanci ba ta gaya jibrilu cewa ka gaya jibrilu ka gaya wa Allah ya ce da annabi Muhammad ya dawo da Hafsa wannan sakin da ya mata ya dawo da ita saboda tana da kirki eh ta faɗa kirki da yawa da abubuwa na sai da Hafsa din to jibrilu an bashi zako zuwa ga Rabbul Izzati shine wato bistirja'i Hafsa fa zahaba jibrilu sai jibrilu ya tafi inda za su gana ورجع يداو وقال سيتي إن ربك يأمرك باسترجاع حفصة يا رسول الله الله yana gaida kai kuma ya ce a dawo da Hafsa sai da Hafsa da aka sake ta nan a dawo da ita kamar yadda ka san aure halan ne haka sakin yake sai da Allah baya son saki sai dole saboda aka ta yi biko wace ce ta yi biko kenan kaga sai da Aisha ce ta yi biko tare da sai da Aisha nan tana da kishi sai da Aisha tana da kishi kuma idan baka manta ba akwai hadisi da yawa sun gabata Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda zaman da sai da Khadija suka yi da manzon Allah tun yana dan shekara 25 har ya zuwa shekara 51 yana tare da sai da Khadija kuma bai mata kishiya ba ga irin yanda ta haifa masa ƴaƴansa gaba daya in banda sai na Ibrahim al-Mu'azzam sai da Khadija ce ta haife su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ji maganar ‘yar uwar sai da Khadija kanwa tashi yake girmama saboda zaman alhairi da suka yi da sai da Khadija hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yanka akuya ko tinkiya babu wani dalili yanka ya sa fede a rarraba nama ya aika gidan kawayen sai da Khadija bayan sai da Khadija ta rasu sai da Aisha ta ga haka sai take cewa hawa ya rasulullahi yanzu har yanzu tuna kake da tsohuwar da kawara saboda ka san ta girma annabi a shekaru ita sai da Khadija ita tana shekara 40 shi yana shekara 25 nawa ta bashi a zahirin rayuwa shekara 15 ita sai da Aisha ka ta budurwa ka aure ita kada ce budurwa a cikin matan manzon Allah amma duk sauran zawarawa ne saboda haka take cewa rasulullahi ai yanzu tuna tsohuwar nan kake cewa ya Aisha Khadija ba kashin yawa ba ce ta yi min kaza ta yi min kaza ta yi min kaza kai dai ka san kaza din hatta fatoci a cikin kudinta aka yi zaman kogon yara a cikin kudinta aka yi da komai hatta zai da dan harisa ita saba manzo Allah shi sahabin da Allah ya ambata a cikin alqur'ani da bawan sai da Khadija ne kuma sai da Khadija nan muluniya ce manyan masu kudi masu kudi na isa sun fito sun yi zaurajinta kaman Walid dan Mugira wanda Allah da kansa ya ce walidu mai kuɗi ne Allah fa da kansa ya ce an kana zamalin wa banin idza tutla alayya ayatuna qala asatir alawwalin Allah da kansa ya ce walidu yana da kuɗi amma ya fito ya zaurtun sai da kan yi ce bai mata ba jin girma na sarauta Abu Jahal yana jin wannan shi ma babban mutum ne a Makka ya fito ya zaurtun sai da Khadija ce ba ta so amma daga ƙarshe ta nemi annabi ya mata alfarma ya aure ta kaji sai da lujudi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sai da Aisha to wannan dai ai Khadija ba kashin yarwa bace kin ji alhairin da temin kin ji alhairin da temini ba zan manta da ita ba tun daga sanan sai sai da Aisha ta daina ta da magana tare ku da cewa ta ce da manzon Allah wa ka fi so a cikin mata yace ita tana ji da sarauta fa sai da Aisha an gaya ma gaskiya akwai ayoyi da yawa da suka sauka a dalilin ta musamman ayat taimama a dalilin da ta sauka har ta ce tana son wannan sarautar ta cikin gida a cikin matan nan na manzon Allah a kafa mata mumbari da kujera ta fito tsakar gida ta zauna a sarauta a ɗaki ta tambayi annabi wannan damar zan yi yace tace zan zo in zama a tsakar gida a taru kowace ta fito daga ɗakin ta in ce wa ka fi so saboda a tabbatar kowa ya san ni ce sarauniya annabi ya ɗauki wani abu ya bata gaddara naira dubu ta yanzu ta Najeriya misali sai annabi ya bata da yake annabi sahibul kimata ne duk cikin dare zai biya ba duk sauran matan ta fito ta hantsi aka kafa kujera za a yi mulki an taru ta ce ya rasulullahi wai a cikin matan kan nan wai wace ce lamba ɗaya wace ce ka fi so ne sai ce waɗanda baiwa kyauta jiya da daddare wata babbar kyauta sai ta zaro kyauta ta ce wannan ce ya ce ƙwarai da gaske sauran ma duk suka zaro kaga yana son kowace kenan ta yi wulikimati to saboda haka sai da Aisha irin wannan matsayi nata a gurin manzon Allah shi yasa munafikai suka dinga kwance kwance sai da suka jefa sharri a gidan manzon Allah duk mutumin da zaka ji yana suka ga janabin sai da Aisha annabi yake suka a fakaice saboda haka sai da Aisha dai anan mu koma kan maganar dawowar sai da Hafsa ita tace ai bikonta kuma Allah yasa aka dawo da ita domin da aka dawo da ita malaika jibril ya ce da manzon Allah Allah yana gaida kai kuma ya umarce ka ka dawo da ita Hafsa yar Sayyidina Umaru domin tana da yawan qiyamul layli kuma tana da yawan azumin nafila kuma ma ya Rasulullahi mu gaya maka inji Allah ita Sayyida Hafsa tana daga cikin matan kama fa na cikin aljanna bayan mata dawo matakka ce a duniya matakka ce a lahira a aljanna to shine aka dawo da Sayyida Hafsa wannan idan ka duba Imam al-Hakim ya fitar da wani hadisi daga sayyidina Anasu Allah ya kare da gare shi cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama tallaka hafsata tabaliqatan manzo Allah ya saki sayyida Hafsa saki daya fa atahu jibril alaihi salatu wassalam fa qala malaika jibril yazo manzo Allah yace ya Muhammadu ya ya ya rasulullah tallakta hafsata ka saki sayyida Hafsa wa hiya sawama kawama bayan mai yawan azumin nafila ce kuma mai yawan kiyamar lalle ce ashe aikin alhairin mata yana sawa a rike mata ko sun yi laifi karatu ne ai yawa idan mace ta yi laifi sai a tuna to wadannan alhairai kuma take da shi sai a tuna alhairanta sai a hakuri da ita dan alhairan nata kamar yadda kaga alhairin ta aka bayyana wa hiya zawjatuka fil janna matarka ce a aljanna faraji haka kamar yadda ita shike na manzo Allah ya maida ita haka ya kawo a cikin musadarak a cikin kitabin ma'arfatis sahaba saukar mala'ika jibrilu li fasaki talaqi hafsa saboda bata wannan saki da ake wasa da hafsatu matar manzon Allah uwar mu uwar mu ne hadisi ne na 6813 mun koma cikin tafsirin nan na siriya da tafsiri shau bai gama magana ba faraja aha rasulu sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo da ita shikenan aka cigaba da zama to sami Aisha to amma kuma jin cewa Allah ne yake ai bikonta ita ma sai take ganin girmama wannan da matan manzo Allah ka san har miƙewa sai da Aisha take suke yi amma ita ba ta miƙewa gaba ɗayan matan manzo Allah suna miƙewa sai da Aisha su girma dan kaga ta sai da Maimuna aya ƙarshen rayuwarta ta ce gaba ɗaya ta ba da kwananta ga sai da Aisha sai da maimuna to amma idan sun miƙe sai da aisha ita sai da hafsa ba ta miƙewa to ka san kuma harka ta mata algawa ta mata wannan fa halin da suke da shi ba fa yau suka fara ba da mancin suna da shi yawa saboda haka ba ta miƙewa tana takara to sani aisha ta in ka duba tana gasar matsayi da sai da aisha a gidan annabi وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا عائشة وقفنا لها تعظيما لها ما تأمن ذلك قبعد إذن سنك سيدة عائشة سنا ميكيوا دنجر مماوا كسيدة عائشة إلا حفصة سي سيدة حفصة شباتا ميكيوا فكات برها يوما وترانا أنا نم سيدة سيدة عائشة sai ta kalli sai da Hafsa sai ta ce a'a Hafsa duk mata in sun gamni matan annabi suna miƙewa saboda sun san ƙaunar da manzon Allah yake min ke me yasa ba kya miƙewa ma baluki me da me ki me yasa kullun nisa'i yakibna ta'ziman li illa anti duk mata suna miƙewa don girmamawa gare ni sai ke ce ba kya miƙewa qalat ita sai da hafsa sai shi da sai da Aisha li'annaki bintu Abi Bakarin ni abin da na san dai matsayinki ke matar sayyidina ke yar sayyidina Abubakar ce wa ana bintu Umara ni kuma yar Umar ce duk zaban annabi ne mu ƴaƴan sahabbai ne a na me sai na miƙe miki to gaji ba shi ne karatun ai a na ne zan miƙe miki kina yar zahabi ina yar zahabi ni yar umar ce wakilta na zaujatu rasulullah kuma dukkan mun nan matan annabi ne ke yar sahabi ni yar sahabi ke matar annabi ni matar annabi ana ne sai na nike miki to gaji fa eh qalat na amsa sai da Aisha ta ce kware haka yake walakin za a dan gori gori ba haramu kila kaji walakin magana za ta yi to da ka sai da Aisha ta ce eh na yadda ke yar Umar ce ni yar Abubakar kuma ke matar annabi ni matar annabi amma fa karki manta walakin lamma tsallakakin rasuli sallallahu alaihi wasallama annallati arsaltu ila Allah ki fatina lokacin da manzon Allah ya sake ki ni fa na bada sako zuwa ga Allah yanzu haki manta da wannan da annabi ba ke gidan nan shine karatu ai manya ne ko ba ruwanka iyayenka ne yawwa annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu duk wani mu'mini matan manzon Allah iyayensu tace hakin manta ni fa nace da Allah ya dawo da ke gurin manzon Allah eh ana allati arsaltu ila Allah tabaaraka wa ta'ala anna an-nabiyya yuraji'aki cewa annabi ya dawo da ki shikenan fasarar ta kibulaha kama ta kibulaha sa'irun da ganin ce to na ki hakuri Aisha ni ma zan dinga miƙewa din. A shi kenan an kashe magana. Yawwa, ka ji yanda aka yi. Ta ci gaba da miƙewa ita ma. Ha za fi qadiyatit taharim. Wannan a cikin ya zo a cikin wato hukuncin nan na suratul taharimi cikin haramtawa kansa da manzon Allah yayi wa sai da Mariya. Ka san za mu samu suratul taharimi an karibe. Ita ma nan ai wani abu ne aka kai tarka-tarka a cikin gida duk dan a koya mana a bamu hakuri da iyalai sun tsara annabi su biyun saboda suna da daraja ita sai da hafsa ta ce za ta je gida sai manzo Allah ya ce ya ba ta dama to kuma akwai mariya ibdiya ita sadaka ce ta manzon Allah ka'idar sadaka a shari'a ba ta da rabon kwana ko ina ta iya zuwa kwanan kowa shikenan sai da hafsa bayan ta dawo sai ta sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da sai da mariya din bai kuyan gasa shine sai ta maganganu sai ke ki kwantar da hankalinki in dai ma wannan ce ni ba ruwana ma da ita ba haramun ki gare ni ana ana gaya mata haka ita kuma sai da Hafsa maimakon ta bar magana kawai sai ce dakin Aisha yau fa na dara mutum ai da na dara mutumin da na sashi a gaba sai da yace ya haramta Allah ya ce wa nabi limu tahrimu ma halala ba mu yadda ba haramta ba annabi ya mata bayan nasi ya sauka ana gaya mata ya faɗi wani abubuwan ya kau da ta ce man an ba aka haza yanzu ya rasulullahi har tattauna da muka yi a ɗaki da gani har sai da aisha yanzu waye ba ka wannan labari ƙala na ba'ani alimul kabir ya ce wanda kuka yi a gabansa shi ya gaya mun kun ce kaza kun ce kaza wai kun tsara ni na ce na daina mu'amala sai an yi ko da kuna so shine karshen ba shine karshen ba kajen da aka za mu samu wannan sura so da aka shawar islam ya ce wannan kadiyar akwai ta a cikin surar tarihi sata'ati fi sura fi suratul lati ba'da hazihi za ta zo a bayan surar da muke karantawa yanzu da dawal al'amru al'amura sun zawaita hatta tsallaka rasulu sallallahu alaihi wasallama hafsata har lokacin da manzo Allah ya saki sai da hafsa din da muke magana binta umar wa ba'da zalika amarahu Allah bin waraja'ati bayan haka Allah ya umarni a dawo da ita faraja'aha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya dawo da ita din aka ci gaba da zama wanda mun je suratu tarimi ka san ai sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi yayi musu yaji ya ce sai yayi wata guda bai dawo gida ba sai tafiya sa masallaci sai da ya kwana 29 saboda gida ya zama yanda ya zama ka san in sun in ba su ba gida kuma in suka yawa gida ya kyau haka na ji wani ya canja badalin kalma Hausa to sai kwana ashirin da tara bayan ya dawo ma kaga ɗakin sai da Aisha ta tafi amma mai hukunci tarifin sai ce za ka ce wata za ka ita ba yanzu har yanzu yajin bai yiwu ba ai a wata ana samun kwana ashirin da tara ko ba a samu ita ai na yi ai na yi shi ko sai na ali kaga ai maza Allah ya samu suna Abu Turaib ka san dalili sai da sai da sai na faɗi ma ce fa ta caza shi wasu lokuta da ta bashi haushi kawai sai ya tafi kawai je kwanta a ƙasa yana ta birgima a ƙasa manzo Allah ya zo ba sai na alaiki sai daga ta a ƙasa a kwance annabi ya zo ya tashe ce tashi tashi ya abu turabi ya baban turbaya ai fushi da mata ai akwai wanda ya kawo sayyidina Umar ƙaran matarsa tana caza shi da ya zo gurin Amirul Mu'minin nan kawai sai ya ja ne a cikin gidan shi ma sa shi a gaba an sa sai na umar a gaba duk zakinsa su ai daman manya suke nema su ne ka'idarsu ba saraki sai a juya shi sai ya zama mijin hajiya ba saraki gwamna sai ya zama mijin hajiya kuma mun gani misali ko ba ka ba malam sai ya zama mijin hajiya kun gani a kun gani ya za ka an zaune daga ya zaune da wannan siga dai ta mutane uku ai su ne mutanen duniya ko daga basara ke sai mai kuɗi ko sai ga mace tana tujiya shi wanda yake kafi kowa idan ga cewa shi in shi ya aka masa haka wallahi ba zai yadda ba shine abin da malamai suka ce kaga akwai kafi kowa akwai daidai kake da kowa akwai kaga da kowa kafi kowa shi ne tuzuru shagiri da ya aure ba ba wai gauro ba gauro wanda matarsa ta fita tuzuru alaga wata malam shagiri bai ya aure ba in ya ga ana ta mutsuka mazaje a kayan cewa ne da wace kaje ni wallahi ni ba a sai mako shi gani ke fa kwa da wara ni yanzu mata ta ta isa ta yi mun haka a'a ka bari dai tukuna kai hankali sai ka yi hankali tukuna to shi ne kafi kowa wanda yake daidai da kowa wanda aka aura aka ce to sai dai hakuri kuma aka zauna bakan leda cefa ne da zai tumatiri albasa taliya shinkafa masara gero dawa nama kifi waye suka fara waje jiga shi wannan daidai yake da kowa in ya saki zai dawo zauri in ya sake ta zai dawo zauri yanzu kawai goguwa ake yi to shine daidai kake da kowa ya san matsalar gida akwai kagaza kowa wanda ya zauna musamman da yana zaman zauri zaman soro kuma yayi ya kasa saki ya saki matar Allah sa a gidan haya ne mutanen gidan haya suka ce ta tunda baka da mata sai ka koma inda ka fito kaga ya gaza kowa kenan to haka suke sai hakuri manzo Allah ya ce kuna juya babba wulakantacce juya ku haka annabi musu kirayi ku juya babban mutum amma wulakantacce zo idake ku ya make ku ya sha giya ya sha maro ya sha madarar suku dayari ya sha bula ya zo idaddake ta iyayen ko kannanta ko yayyarsu su sai raba aure su ce tana son kayanta kuma bayan da za ka yi da ita amma shi malar rana ɗaya ya kunduma ɗaya ce malar ɗin to ai ba san yadda aka yi ba malar ne ba to malar ɗin ka san yadda aka yi ta garin nan mun san mun san shehin malamin da ɗansa ya girma ya aure matar ɗan ta caza shi matar ɗan ya fito yana ta zage-zage uban sai ya je ya ɗauko ta riga a cikin adaka ya zo ya kawo masa tun daga gaban maɓallar rigar har ƙasa aka yi masa a baya da ita ya ce ka san wanda ya ga rigar na yake zane ta uwarka ce kun muna tare ya ce uwarka ce na san malamin kuma ba sai na yi bayani ba a kano yake to haka Allah ya su abokan zama ne je hakurin ka sai kai inda ka kai na faɗa ai anan akwai wani bawan Allah yanzu dai bai baya bai zo nan ba ya ce akwai wani yaro shi ma da matarsa ta caza masa kokwalwa ya shiga matsala ta gaske ya fito zaure yana Allah ya tsine wa mata albarka sai wasu suke ta ba da Allah har uwarka yace wallahi banda uwata sai wani yace dan ubanka uwarka aida mun mata ne mun abin da ake ƙa'ida taguri ne ga wata a to ai kamata da ɗan al'amuran suke halara ce sai haƙuri ka je ka sha wahala ka baya kuma ka ce ai haƙuri wata hibbunar malahu a majalisun da muka yi ran alamus ai mun kawo nan masala Allah da ya halicci ɗan adam kiyaye masa wata hibbunar mala hubban jamman son kuɗi na bala'i ɗan adam amma ɗan adam ne zai je yi dako ya haƙa rijiya ya yi faskare ya waye ya waye ɗebo kuɗin da wahala in zai fita da safe ya ce ga wannan waya ya hakuri ka ji fa baya waiki eh am eh sai sai ka karba ka ce ya hakuri kuma haka sunna zaman take haka yake ai ai wani mai hikima ya ce wani ba wala tani astaghfirullah ku yi ma abuwa iyaye na fulani wani dan billa ne baya nan amma ba mai kama da shanin mulki ba wai ya ya mahaifinsa ya ga kamar zai gagara kawai sai masa aure sai masa auren fari kawai ya ware masa gida ka san ana irin ware eh shi ma ka ba shi tukunya kawai da tukunya ta wujijjiga shi ya fita kiwo ya ga dan mariki yana ta dara yana ta waye sai na yi ma auren fari iye hankali inda shi ma haka ake masa haka ake masa sau da haka haƙuri kawai halara ce ta haƙuri kuma duk soyayya abinda matasa ba su sani ba soyayya waje daban ta cikin gida daban ta san i love you i like you you are my darling wai duk wannan ta shigo ba ga darling ta dagula ma lissafin sa haka darling yawa to kaji dai anan shine abin da mas'alar da za a shiga surorin yi waɗanda suke da mas'aloli akwai shirye-shirye yanzu da ake tayi a gidajen rediyo za ka ji yadda mata suke samun matsaloli daga mazajen to su kuma mazajen ba suka zuwa su faɗa ba su kuma daman lauyi ɗan nasu bi da'awahum ladda arjalun amwala qaumin wa jima'ahum lakin albayyinatu ala almudda'i wal yaminu alaman ankara wannan shine kaida in ka saurari matsalan mutum ɗaya ta gaya ma ta gaya ma za ka tausaya masa wala Allah shi kuma da za kawo abokin karina ta zace to ka gama yi bayani me ya faru to su saboda sun haƙuran ne ba za ka ji nasu ba yawa to gaba ɗaya dai zaman haƙuri ne ya ayyuhan nabiyu mun dawo cikin karatu ya kai wannan annabi mai daraja manzon Allah kenan Allah ce za ɗallakatumun nisa'a idan za ku saki mata ma'ana annabi Allah yake magana da shi amma mu ake gayawa kamar dai a kira wani jami'in gwamnati a ce ga kanan ka je ku yi kaza to kaga shi jagora ne ita ku alƙibla ce wanda annabi yake kalla da Allah ita yake kalla arattumu talaqa nan an ce talaqtumun nisaa alqur'ani ya zo da shi ga tafi'ile ma bi amma mustaqbali ne fi'ilin ma'ana idan kun yi nufin za ku saki mata fa talliquhunna li iddatihinna ku sake su bayan sun samu fresh ba suna cikin idda ba saki sunna kenan sai mace ta yi tsarki in za a sake ta sai a sake ta kuma an sakin ne saki ɗaya domin abu gazal halali ilallah a tsala mafi ƙin halar da Allah baya so a yi saki to akwai saki bidi'i mace tana cikin haila a ce an sake ta in so samu ne in na sunnan ne sai ta yi tsarki ta yi wanka kuma ba a kusace ta ba sai a sake ta saboda shari'a tana bi hankali ne dan ka haƙura kuma kamar yadda zamu samu a cikin wani sura in ma ka za ka yi saki ɗin ka yi saki ɗaya kuma in aka yi saki ɗayan ka garaje i kenan ta zauna a gidanka kai za ka ciyar da ita kai za ka shayar da ita kai za ka tufatar da ita kuma ta dinga caɓa ado da kwalliya ba ruwanka da ita ba ruwanta da kai To amma a cikin waɗannan kwanakin saboda kaya a cikin fushi, wala Allah kafin ta gama idda, shi kenan, kwana tasa'in nan ne, ko jini uku, wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wannan zama yanzu al'umman musulmai ma musamman mu dai a kasar mu a nahiyar mu kwata kwata wannan askinu hunna min hasfakantu min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alayhin wanda cike cikin wannan sura da muke ciki kwata kwata za ka ga ma kaman baya aiki da wannan nasa in an saki mace saki raja'i me ya saki raja'i saki daya ko saki biyu to a cikin gidan shi wanda ya sakin za ta zama yanzu shi ya yi fishi ba zai yi aiki da wannan aikin ba dole ta fita ita ma kuma wala Allah da an ce ko ta zauna ɗin ɗan uwanta ko iyayenta sai ki zauna a gidan ke ba ku da gida to Allah ne ce ta zauna a gidan kuma kafin ta gama jini ukun nan fa in yace ya dawo da ita ta dawo shi sa kaga da ba a gidansu take ba in yace ya dawo da ita shikenan da baki amma mutum zai saki daya ko saki biyu yace ya dawo da ita uban ya furya hana uwar ta ce ba za a koma ba to da wa ake ja da Allah saboda igiyar tana gurin maza ne in dai ba saki uku aka ba amma za ka uba ya ce sam ba za a koma ba ko uwa ta ce ba za a koma ba kuma sakin yana hannun namiji wanda idan a cikin wannan kwanaki casa'in in wata uku ne domin akwai masu idda da wata uku kamar yadda za mu samu akwai iddar tsohuwa wacce ta daina haila kamar yan shekara hamsin da biyar ko shekara sittin ko kuma yanda yanayin environment ɗin su suke ta daina haila irin wannan an sake ta wata uku za a bata akwai ƙaramar yarinya in an aure ta an sake ta ita ma wata uku saboda ba ta yin haila ba ta balaga ba ita ma wata uku ne da makamancin irin wannan to idan aka saki mace bata gama wannan idda ba jini uku ko tsarki uku domin akwai tuhuru akwai ƙuru akwai zuwan jini zuwan jini kawai yana zuwa wasu malamai sun ce wannan shikenan tsarki ne wasu malamai suka ce a sai in ya kare ta yi wanka sannan ta yi tsarki ɗaya kenan kuma Allah ne ya ce a lissafa li iddatihin idda aka ce lissafi karatu ne a cikin wannan sura mai yawa sosai sannan akwai iddar ita kanta wadda aka sake ta da ciki kamar yadda sura za ta kawo idan aka sake mace da ciki to ita iddarta ba jini uku bane ita iddarta ba wata uku bane an sake mace da ciki wala Allah za ta iya yin wata bakwai wata wala Allah za ta iya yin wata tara ma tana idda kaga ciki ne da ita to la'alla wannan da aka sake din idan kuma watan cikin yana wata tara ne ba aka sake ta to ita la'alla za a iya sakin ta karfe 7 na safe kuma a daura mata sabon aure da sabon miji karfe 7 da rabi na safe a rana ɗaya aka yi aka gama kuma saki ɗaya mai cikin da aka saki kaga za ta jira ne haihuwa ne ai to sai ta haihu kuma ko da bari ta yi shikenan ta gama komai a rana ɗaya amma in aka sake ta a lokacin da ciki ya shiga kaga sai ta yi wata tara a gida to duka wannan shari'a za ta zo ta mana magana akan wannan su ne fatsalliku hunna li iddatihinna ku sake su a lokacin da suka fi samun tsarki kuma ko da sakin bid'i din aka yi na bid'a ma'ana wanda yake ba na tsarin shari'a ba aka yi wannan sakin to shi ma fa sakin ya abu an zartawa da mutum wannan sakin eh akwai ba'ini saki ba'ini me ba'inin saki sakin da sai an yi sabon daurin aure sai an yi sabon yanzu idan mace ta gama wannan jini uku bata koma ba to shikenan ta fita daga mallakar shi wanda ya fara aurenta yanzu wanda ya zo in suka bi bango in na biyun ya kasa shi shikenan shikenan shi ma idan zai aure ta tunda ta gama idda sai an yi sabon sadaki sai an yi sabon sadaki tunda ai ta ta firi daga hannunsa to wannan ke akwai sakin kuma da yake dole sai ta je ta yi wani auren shine at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan haka Allah ya faɗa saki biyu ne na uku sai dai kai taka tsantsan fa in talaka hanu badu wala tahillu lahu hatta tankiha zawjan gaira idan mutum saki uku ne saki uku ɗaya bayan ɗaya ko saki a kalma ɗaya a bisa fatawar malikawa da zartarwar sai na umaru a kalma uku sai ka ji mutum ya ce ayi ya saki ne cikin ɓacin rai sai na Allah ya ji kanshin malam sabo baba wani shehi ne namu a lafiyan bare bare Allah ya masa rahama can jihar Plateau a da yanzu Nasarawa sai ce to da ka ce ranka ne ɓaci da can akwai wanda yake raba goro da alewa da yan bicishin zai saki dan ha cikin gargashin ɓacin rai yake zuwa da ma cikin ɓacin rai yake zuwa har ka dawo ka dinga bin malamai ka za ka samu yan yanka da zarto su ce ka yanka akuya kai sadaka gumba a koma haramun ne wala ta yi lalawo min ba da fatatan kiya zaujen gaira sai ta auri wani namiji daban ba shi ba kuma sahihin aure sahihin aure ba auren da shi wanda ya sakin ya ga cewar wani zai zo ya kasa shi daman ya neme ta sai ya nemi wani ɗan jinga wani yaronsa ko a kasuwa ko wani guri ya ce zai ba shi kuɗi ya je ya auri waccan to da ya ba da kuɗin ya je ya aura ko ya sako ta ba za ta dawo gurin wannan ɗin ba kuma in ma ya aure kai ya sako kai ya sako to me ne ya ba shi kuɗi ya je ya auri matarsa da yawa sake uku shi ko da ya je ya aure ta sai ya ji zama ya yi daidai sun yi alƙawarin bayan wata ɗaya sake aka kai wata ɗaya biyu uku kai yaya na baka miliyan biyar ka je ka auren mace kai kaza kaza yace alhaji ai gaskiya ba zan take ta ba yace to sai ka biya ce sai dai ka kai kotu ya kai ya saba Allah kuma ya kai kotu saboda haka idan ku ya sako ta dan shi na baya bata halarta ba amma idan ita ta yi auren sakin wuta sakin wuta kisan wuta kai ma sakin wuta ba idan ita ce ta yi auren kisan wuta ta yi 419 shi dai wancan miji da ta baro ba da saninsa aka yaka ba amma ta samu a wanki gara ta wanke shi ta fita in ta koma gurin wancan aure ya yi daidai yauwa tun da ba da haɗin bakin wannan mijin aka yi ba na fata an gane duk wannan sura wadda muke ciki za ta zo a ciki aifi uhurin in man da cikin tafsir ai cikin tsarki lam tamassa fihi wadda ba a taba ta ba at-talaqu fil haibi talaqul bid'ati saki a cikin mace tana haila a sake ta saki ne na bid'a ba daidai bane amma ya ya tabbata eh shine kuma sukuha zaka rike ta hatta tahib har sai sai ta yi haila wata tsohura ta yi tsarki taharatan tsarkin da ma masasta baka shafe ta ba fiha a cikin wannan sarki fa ta tsaliku kuma in zaka yi sakin wahidata daya ake yi wa ta kasudur raja'ata kuma a zuci ma ka dingariyawa ka dingariyawa zaka dawo da ita ka dingariyawa zaka dawo da ita tunda ba san rabuwar ake ba wa mandubun an so an ta shahada shahidaini a wannan sakin a tabbatar akwai shaida na mutum biyu takarda idan aka bata in dan uwanta ya gani ko ubanta ya gani ko wani naka shikenan an tabbatar saboda doka da ake bi ta aure saboda kada wani ya je a kai masa dan wani a cikin gida eh shine ala annaka turidu raja'a kana nufin dawo da ita wa in tallaqta talaqatan wahida idan kai saki saki daya la taqsudu raja'a a zuciyarka domin sakin idan ka duba littattafan fikihu duk da suke kawo maganar saki abin da suke rubutawa igiya ce da amana wadda Allah ya mallaka ta a gurin mazaji a gurin mazaji amana tana gurin su idan ka sake ta baka da niyyar rujui fa hadhihi dalqatan ba'ina to tun daga lokacin sakin ya zama ba'ini a gare ka an tujaddida al-aqda sai an sake kullawa in tallaqta salasan idan ku kai saki uku fala yajuzu an tankiyaha hatta tankiya zawjan ghayraka bai halatta ka sake zama da ita ba sai ta auri wani miji da ba wa ahsul idda kuma Allah yace lalle ku lissafa idda wa ahsu ku kidaya idda saboda idda a bar lissafawa ce saboda kada wani ya tafi da dan wani can suratul baqara ta ce wala hilulahunna an yakatunna ma halakallahu fi arhamihinna baya halatta ga mataye su koye abin da yake cikin mahaifarsu namijin baya ko su koye abin da yake cikin mahaifarsu na rashin abin da yake cikin mahaifar na halitta mace za ta iya koyewa ta ce ba ta da komai a ɗaura mata aure saboda tana harin wanda zai aure ta nan gaba ta shigar masa da wani ɗa saboda muluniya ne za ta iya ɓoyewa Allah ce wannan abun haramun ne wala yahillu lahunna an yakatumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna kuma mace za ta iya ɓoye halittar a cikin ta ta nemo shi dan ta kawo wanda za ta rabu ya sace ta kenan kafin ta wata uku sai ta shiga ballagazanci sai ta ɗauko ciki ka kafin ta wata uku abin zai bayyana kaga kaga ta samu ciki kenan a waje kaga bata gama iddar wancan ba duk sukan yi haka ta koye shi tafi da shi gidan wani ko kuma wannan ne da ya sake ta ta yi kokarin ta jawo shi daga waje ta shiga masa da dakili shine yace wala ilaha illallah an yakatumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna amma fa sharadi in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir amana ce nan ga mata wa asul idda ifazuha ku kiyaye ta lituraji'u qabla faragiha ane maka wonin ne kafin ta gama idda wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin atiuhu ku bi shi fi amrihi a cikin al'am umarninsa wa nahi da aninsa la tukhrijuhunna min biyutihinna magana kenan kar ku fidda su daga gidan da kuka sake su ma'ana anan ba ana nufin a iya gidan da aka sake mace bane ba a fidda ita wala Allah ya sake ta a gidan gabas an gane yayi to kuma yana son amfani da gidan gabas yana da gidan yamma zai iya maida ita can ta zama ne dai a hannunsa ko ya kama mata haya a hannunsa take an gane karatun nan kar ku fita su daga inda kuka sake su wala ya kharujina su ma kansu fita illa an yi atina fashitin mubayyana sai dai an sun zo da lalata ta fili wadda haddi ne zai sa a fidda su kuma to shi kenan sai a fidda su Allah ya ce wa tilka abubuwan da muka lissafa din nan hududullah dokoki ne na Allah wa man yata'adda hududallah wanda ya tsallake dokokin Allah fa qad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa domin Allah zai masa azaba la tadri kai miji da aka ce ka yi hakuri ka yi saki daya na raja'i kuma ka zaunar da ita ka gama idda a hannunka to ai baka sani baranka ne ba ki wata kila a cikin waɗannan watanni uku ta dinga saba da to ai da laifin ki ne ai wallahi laifinka ne to ai tun kina karama fa nake kaza to ai laifinka ne to shin kenan ba magana ta wuce ba kaza wanda zaka da da ita ko ta wata wata kuma ta zo ta rola ka fiye da wanda ka saki to shine la tadri ba za ku ba za ka iya sani ba kai wanda kai saki ba ka sani ba anan gaba baya ta haihu la Allah Allah yurisu ba da zalika amran wala Allah Allah ya bayyanar da soyayya kuma ta dawo sabuwa nan za mu tsaya saboda naga lokaci yana kallon mu fatan abin da muka karanta daidai Allah ya amsa mana ya karba abin da muka kuskure Allah ya yafe mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin